da manzon ya yi wa Muhammad محمد صلى الله عليه وسلم
ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون ولما جاءهم الحق lokacin da wannan gaskiya a Qur'ani Qur'ani ja'ahum yadhkuru kuma a lokacin abinda Allah ya faɗi da bani Isra'ila ba bani Isra'ila Allah ya wa inna sakanan jama'a fawqahum ka annahu dhullatu wa annu annahu wajihu bihim su kabila bani Isra'ila da Allah ya yi ta kuma wani bangare dole da su imani da aka tsattake wani irin ƙaton dutse wanda ke daidai faɗin su daidai yawan da aka ce ɗayan biyu wajen ku karɓi wannan littafi da Allah ya kawo a kaso ku wannan dutse da ne ku gaba ɗaya to kaga wannan sun karɓi addini amma ba karɓa ta ga gida ba da suka gaskata da aka janye wannan dutse da suka yi zuwa ɗaya bayan ɗaya amma wannan annabi ba annabi da Allah ba mu salala aka yi ta haskaka musu aka yi ta yada musu aka yi ta yada musu mutuzoji da ayoyi to saboda wannan dama da an gaba su a kawace su ba ko su ko iyayensu to sai suka ɗauka abin sakuwa ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wala ma ja'ahu al-haqu da al-qur'ani ya zo musu al-haqu anan ku al-qur'ani al-haqu anan annabi Muhammad lokacin da al-qur'ani ya zo annabi Muhammad ya zo qalu lakum hadha wannan qur'ani wannan manzo sirri sirri ne wa inna bihi kafiruna wallahi mun ba za mu gaskata shi ba
وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم Ƙwa'anin hukumar da suka mai da wata kalma wadda ita kuma wannan kalmar ta zama ɗaukar hankali. Abin da ɗaukar hankali shi Allah subhanahu wa ta'ala suna ne fa'alin libari ne. Mai aikata abin da ya ga dama. Su kuma abin da suka zo a'a ka'idar da hankalin su ka iya kamawa. In Allah zai aiko manzo to abin da suka buƙata ya zama ɗayan biyu ko ɗaya babba a tajiri ko kuma mai wata alama ta daban. shine Allah subhanahu wata'ala ka bara ba a lauran mutila sai suka ce wani zai hana hadal qur'an wannan qur'ani nuzula a saukar da shi a larashi ga wani mutum babba azirin babba min alqarfi ga ɗayan garuruwa guda biyu ai lauran nuzula hadal qur'an bi da haka saukar da qur'ani a larashi azirin ga babban mutum min alqarfi ga ɗayan biyun garuruwa ko dai makka ko aiba ai ne ma ɗayan waɗannan garuruwa لو كان القرآن إلا القرآن يا رب da alƙur'ani ya rawa ga babban mutanen maka shi ne wani yiwu da kira sai maka ta gare maka ko kuma ya zama alaƙa wata mahimmanci suka yi da ɗaifa ko kuma ya zama a ɗaifa a sarkan ma babban mutum na ɗaifa shi ne mahimmancin ƙorota a tsakanin a na'am haka al'amarin ƙorokin lalle ka su waɗannan mutane guda biyu ƙwararrun makulin da wani nuna jira kan da ya kuma haka manya ne. Buwayen mutane a wajen su, mawata ne da dukiya. Amma shi annabi Muhammadu Hawa Magga da muka magana a kai ne saurayi ne, mara kuɗi ne, baya da kuɗi a hannu. Hasili ma mahaifi ne ya rasu yana da wata shi da duniya, yana da wata shi da ciki. shi ne yabo da alƙur'ani to shi ne kawar alƙur'ani maraya ga waɗancan manya wasu alƙur'ani ba lalle ba za mu kalli wani alƙur'ani ba in ana so mu gaskata da wasu hannuwani da kan kira ko kuma da wata hannu ƙoron ƙoron ɗan masu da sakadi sai Allah ya ce to ni ko Allah ga tsara tambaya ni ne an da abina in ji Allah shi kuma sai na wakilta wani ya raba min abina da ni da abina an wasu ɗaukar na amur da amur da kuka
نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون an wasu ɗaukar na amur da kuka shi kuma wanda an zama maka daga wannan tsayin hukunci shi kuma ka raba rahama ta ubangiji shi ne an nauta a biya biyan jirobi nuna a su ga raba da hannun su ke ne ya cancanci a bashi annabta numan lafiyar kuwa a ganewa bai cancanta ba na har kasar na bai nau ba wai magana annabta ba hau da sai ga wani a maisha tau abincin rayuwarku suna da duniya a wannan rayuwa ta duniya na har kasar na bai nau mu ne ka raba hau da ita القاسم والقاسم ونبع شيء على الواقع والآلة والذي إنسان لنوته هو المنزل ونبع الله إذا قال أن نفسه شيء على الواقع والآلة وهؤلاء ونن الذين ولدت تؤدي نظرهم للمال وانتبه كريم جريم وزرتوا يا وزارك والأرهبة لا يدلوا عند الله كلامه ورده أولا الله يتركي ويجيب الكهرباء wanda Allah ba a wani agariya sai muka mai da wani kuma wadata wani a kan tukara wani kuma wani kan da su talakawa wani ba na ba wani kwanta ba da zai zafi muka bambanta darajar wani a kan wani da yadda ni da ba a ruwan fara saboda Allah ya ba da dama mawadata su roƙi waɗanda ba mawadata ba su roƙiyan a jan goma ma'ana wanda a talaka ya zama mutum ne ga wadace a wanda an ba wadata an ba su dama talaka ya horo gare shi shi ma wanda an wadace an ba su dama ya an ba abinci ne ga hannu wadata har Allah subhanahu wa ta'ala ya rubuta inna Allah subhanahu wa ta'ala ya rab arzuka ya mai da wasu mutane mawadata wani kuma ya mai da su talakawa daraja da wani kuma aka bai su masu rawar ke daraja ko alfarma wa'anda in sun ce a yi za a yi koyawa da kodi wani kuma ana ne da su ba ko a nini ko in sun magana ba a yi ko in sun gaba da shawara ne saboda wanda an mawala shi ya zama ɗalibi nan ya gani wanda bai shirin ruwa a zai nuna ba ya har ya har ɗalibin bagiri ya zama abin wayewa a horon yawon kwamini ga talaka wannan horon duka a intanin ainihin annarsa a natijar da na kuma a ba ta allah wata ce a canza tana wajen allah hanyar kuma ita ne ba da mamura daga abin da fara wani zuciya
ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا لبيوتهم سقفا من فضة ومعارف عليها يسهرون ولولا أن يكون الناس بعد كده متعبين الصلاة أمة واحدة جماعة الغابة على كل جسامون الشيء الله zai Allah wallahi da mun mai da wanda kawai da Muhammad mai yi Allah kuduci da mun mai da tukumar wurin ne yi kuducin ga ɗakunan mintin lalin na abuwa yau arija da matasta kada ba na aiba su benayen yan haru na alaiba su rika bayyana ana hango su a kan benaye a takasimu wannan rabawa da rahaka na guda ne game da aka ambata da haka ba don Allah yana mai jinkai ga talakawa wanda ba su zo addini kuma ya san son mutane da duniya ga duniya Allah ya san cewa da zai yi kari fi haza a cikin wannan tsari na karfar za su da mutane su kare da duniya ga shi ɗaya ba don haka ba laka ala kulli kabilin baita ba don kada mutanen duniya su taru a kan kafirci ba da sai Allah za mu duk wani kafiri a duniya bai tarbiyyar rashin gida na abuwa a mai gida na zinari ko kuma a yau zai ga rashin rashin na abuwa ko kuma zai ga na zinari wani rage da matasa kala a yankan da hada za su hawa zuwa gina zirin zirin abuwa زميلان أن الدنيا لم تشكل إلا حتى كان بجانب شراء الدنيا فأول أول شراء وأن كان الدنيا يقومها الله ينظر ينظر يقومها الله ألا هي أقوى ذكر الزوع ذكر ولباب دي ولا إلى الله إلى كل كان الدنيا هي أقوى ذكر وكل شيء irin sifa ta da aura har zuwa wani mai sifa ɗin ta da wurin sai aka rabuwa da duniya da rai zuwa gare su amma abin mamaki sai ka ɗauke makonan Allah annabawan Allah masu biyayya ga Allah mai yawan su kuma turkawa ba su da komai a gidan da zuciya ta ɗaya a nan isa kamar da ko ɗa su kwana ba shi na yi amma annabi sallallahu alaihi wasallam a shi abin da Allah ke cewa Allah tabaraka wa ta'ala yana wani hadisi kursi sai ya inda inda Allah ya na kuwatin a ita wannan duniya wacce an kamar da hankali gare ta a wurin Allah da kai da ta kai dole ni yake kawo kafiran da hashir wanda ba da Allah bai ba da komi gudanarwa da kafiri ba Allah ya yi magana da sauro daga sauran kan duniya sai aka yi magana da wani sauro an yabi alhar duniya Allah bai zai mata duniya bile bayan da ya da yake gudana ta kuma kare Allah ya ce masauro zan baka duniya gaba ɗai amma ka ba da kare ya yi ke ka guda ba ƙarar da sauro ta ce sai sauro ce ba ta ba ƙarar sai ta ce wannan hihikin na ta kare ya ce a gala inda shi ne daraja a wurin da ya wani da duniya daga wannan duniya ba su ɗaya ba a cikin duniya ba ta yarda a ba ta duniya ta ba da yi da a wurin Allah Allah na cewa da ita wannan duniya ta kadar da yi da faru ka ajiyar da ya hashe wata bayan da Allah da shayar da karfi ko ruwa da dama الله أرجوك فيها أبدية ولا مبالغ الذي ليس من المثاني الله يمر باك سوءا من المثاني فأنا في الإسلام هو باك القرآن العظيم الجنة kada ka miƙa idanunka zuwa abin da muka jiyar da kafirai daɗi na duniya. Tsawon duniya ce, wanda kuma Allah ya ba da bayanin tsawon duniya, al'adar duniya أوسع يد كمان كمان لما نهر من السماء فاصل به بغاء الأرض كمان يد كمان سمعي إذا ما سمع يسرك يقرأ يقرأ الدنيا شتى شتى بعدين يجي سوك يسمع يسمع أكرشة إذا ما نهر سمعك جبين لك أنت وتر من يعني الواقع جبين لك أنت وتر مش والآن الدنيا كذا da ita da masu ita duk inda za ta a ƙarshe za ta koma da kan ke wanda ba a zubantar da in ba waɗanda suka ci hanyar Allah su bani wata ala ba. Musulman kuwa ne da musulmi ne kada ta Allah yana karanta fasiya. Balle ma wanda ka ta karawa a kan su da tsoron na masalan garzani. A gaban da za a dawo har yin wanda yake musulmi ya mau fata ya mau tsoron na a nan duniya. har yana gani akwai wani mutum ya faru a garin ma a ɗaru na fiye da abin da Allah ya bashi. Wallahi ya wulakantar da abin da aka girma a wurin Allah. Kuma ya girmama abin da an wulakanci a wulakanci a wurin Allah. Shi ma ne dukkan ne mumini ne na hannun masu imani. Ilmumini illa shi mai imani. Ba abin da ga gudana gare shi daga Allah zuwa gare shi illa alheri. in Allah ya ga dama ya ba shi dukiya shekara bai ce alhamdulillah na gode ga Allah da ba shi dukiya in kuma bai ba shi dukiya ba sai kuma haƙuri ya na Allah ya wani sa tsira na tsira duka waɗanda samun dukiya da zama duki alheri ne ga imani a ranar lahira ita wata duniya ake mahimminciya ko ce mai wasuwa wani ba Allah ya zo wani malami ya ce shi aka maka dami dai talauci ya dame wannan talauci da yake da nake ciki ne hali ne ya dame ni kwarai da misali sai yake mashi bayan ya taho ya gobe ya dawo ranar sun da ce wani na ina sa a nan ka hasa Qur'ani yake kwarai ko sai yake mashi to yanzu tambayar da nake gare ka a cikin fatiha a cikin Qur'ani da ka hada shi to Allah kana burin Allah subhanahu wa ta'ala ya anshi fatiha da kitabi ya mantar da kai ita amma a baka dinari kuma wace a sai to a mantar da kai kuma faqara a baka dinari kuma wace a a mantar da kai ala imrana a baka dinari kuma wace a yace a mantar da kai zuwa misali a baka dinari kuma wace a a mantar da kai wani kura guda wani zaman ta gajera a cikin Qur'ani a mantar da kai ita a baka dinari biyu wace a lalle ba ba kuma kai ba sai ta tafi kai da Allah ya tara mu wata dukiya da kuma wata sura sura Qur'ani ɗari da goma sha hudu duk sura guda a baka dinari dubu a ashe ka kai kai ba to kai da Allah ya tara mu wata alheri kai ka kai ƙarar Allah ya gama kai tsoci kai cikin wahala shi wanda Allah bai ba koji da wanda Allah ba dukiya bai ba shi fatiha bai ba shi bakara bai ba shi al'imana ba a takaice bai ba shi duniya ba gaba ki daya amma ya ba shi duniya to kai ko da ya baka waɗanda turori da za a ma taliyo dinari dubu dubu dubu da ɗari da goma sha da za a hannunta wasu ga hannu to ai sun duniya ba kuwa a samu wanda ke kuɗi ka ba zai misali irin wannan Najeriya har yanzu duk dinari guda abin da aka iya fitawa ya kai naira dubu ɗari
ولبيوتهم أبوابا وسرورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ana ba tarihin wani tsarni shi bai tanadin komi amma na bai shi a wurin Allah ya kai wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ma sai ni umar wasiki cewa in Allah ya sa ka ga wani uwaisu karni ka roƙi ya yi maka addu'a to wannan uwaisu karni bola ya ka zuwa ya neman abincin da zai ci wanda mutane sun ka watsar wata rana ya zo ya inda kankana a cikin daji a cikin bola sai ita kare yana ci sai kuma wata ne yana ci ba sai kare kama gobanni ci kai ba Allah wannan dalilin kai muka yi tarayya da ita ka tsaya wurin ka ɗari ta ka ɗan ɗari tawa to kaga wannan wanda har ya kai wurin da aka yi masa zama tsaye wa zuci da shi cewa in sai ni umaru ya zo ya rike shi ya roƙi addu'a gare shi amma yau ga shi abinci yana cikin bola kuma nan ku yi tarayya da kare kare ya ci rabi shi ya ci rabi karu haka ashe ita duniya a wurin Allah ba ce makasudi ba makasudi shi ne imani da Allah da kada ta Allah wani kururukan abuwa ba Allah zuwa wa ta'ala ce inda mun ga dama ba don gudun kada mutanen nuna su taro akan kafirci ba da mun sanya wa kururukan ƙura ɗakunan kafirai ƙofofinsu mu mai da mumin da lafi na abubuwa وجعلنا لهم قرونا ميمون مجدع جميل تلتهم نأرها وعليها عليها تشكونا تريكا كشنجدع كذا جوازنا والمهربة تضرنا كواسك وتلبينا لأرها وإن كل ذلك ضد تيوانا أبين متاع الحياة الدنيا والله جد دائما لا يوجدون يعني معناه كل هذا ليس شيء أي ما من أول متاع قليل تجد دائما كذا أما قليل يونا karamin lokaci ne zai wuce wal ayat islamiyya inda rabbika tana wurin ubangiji lil muttaqina an tare da kama don ba tsoro Allah subhanahu wa ta'ala
ومن يعفو عن ذكر الرحمن يطيب له شيطانا فهو له قريب wa man yashu wanda ya makamce ya bijire an bijire rahmani yawan alƙur'ani shi ne zikirin da ya farko daga Allah alƙur'ani lokacin yin tsohon shekara za ku kwama mai aboki a shi ne shekar kuma da mun gari nan ya zama tare da shi suna auta al'isamu ɗan adam idan ya ƙara alƙur'ani in ya karanta alƙur'ani sannan yin shekaru sai shi ne ya zo wani ba nan ya ƙara alƙur'ani idan ba ya karanta alƙur'ani ƙara na wani shekaru sai shi ne ya zama aboki ne wani mutum mutum mutum ma ya haifar sai rinka yana ruwa duk aikata duk abin da ba da ya shi ne wanda
وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون
an sabili ga barin tafarki wala haka mola kuma suna ɗauka annabi mola mola su ne shirye-shiryen mutane
حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين haka za a zama da kafiri da shekar mai ira ke kafirci a ta ida da ana har a kwana a tashi har mutum kawai ba za a ciyawa ƙara da mu sai Allah ya ce ya ƙara mu sai shi ɗan adam ya ce ma shi ɗan ya laita bai yi wa bai yi kuma da shi ɗaya ina ma dai zaman da muka yi na duniya kana ina ni ga bashi a sha ina jin daɗi yanzu kuma ga shi ba ga kowane ma ya tsoye ina ma dai bai ni ba bai daga kunar mashi kai akwai nisan gabas da yamma tsakanin ni da kai laita bai ni ba bai daga ina ma ba ma daga suka tsakanin ni da kai a yau shekaru ya kai shekaru buɗe ma bainar mashi kuwar magaribi da nisan tsakanin na da kai akwai nisan gabashin nuna da mahaɗarsa a nisan kalili a canza aboki an da kai shekaru
ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون وإن الله اليوم الآخرة يقوم رسول الدنيا يقوم رسول إلى القرآن يقوم رسول إلى وعد اليوم اليوم يوم لن يقوم تسلم منه قول إن تبوك إلى ما أشياء ولا أبا ولا إلى أبا الدنيا قول قول ما أشياء ولا إلى ما أبا بون بون بديل kanyar mai nisa wanda ya kai kusan gabashin duniya da yammacinsa bai ni wa bai naka tsakanin ni da kai wanda ko kuma da namar da muka yi nan ya faru hijira ba za da ku amfani da abiyan mu yau ba da kirama inda mutu don ko da mun yi kafirci saboda yana da zurgun bin shirar a kafircin da muka yi na wannan wani Allah to ya bayyana sakamako ne da ya ku annabi ku ai ba ko na ku يقول أوكاكم أجلالي شيئاً مشتركون دعوة تراكم أباك في أماما
أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين إلا أن الله وتعالى شيء أكرم بعضاته الله أما أنت من الصمة يا رسول الله وأن المتعلي يقول كافرين وأن كل كلا في رسول الله تعالى أما أنت من الصمة shin kana jiyar da waɗanda an kora na su ne kamar na ba za ka ce su ba sai da shi yawa da Allah. An wani hadin ƙuniya ko kuma wani ya rasa ke kai ganin gaskiya da hadi kana jiyar da shi Allah na ba za ka ce su ba. Wa ma ka wa ma ka bi da wani ji. Haka nan wanda ya cikin maza mawayari ka bi kana dawo shi ga hanya mawayari ya sa ba za ka dawo shi ba. وهؤلاء وأنهم ورد الله يهاجر ونكرم لا يؤمنون أبدا حتى لا يؤمنون الله
فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون هو الذي يعرفون كرمكم akwai kalici da zai akwai kalici na lullubi wanda yake cikin lullubi bai san gaskiya ba in ya gaba zai kawo gare ta kira kuma da zai kafirci na rubewa hankali wurin shiga da hanya akwai kuma kafirci kuma ina ne kafirci na ganga to waɗanda suke da kafirci na ganga ko ni da aiwatu ko ni da kai ƙara su da suka yi kai a cikin su ba za su kawo ba amma su waɗanda ake kafirci na rubi rasa ba aka yaye shamani da zuciyarsu suka gane gaskiya da za su shawo to wannan kuma da kafirci na karkara to kuma ya ana gaba da zaka an hanci tsoron ba an ma da dole kuma ka ga da ran gobe waɗannan mutane annabi ma da ya zo ga kuma da ba wannan ma ne ma da ka ya mutu da idan kuka san yadda kai ya tuni da ka mu ashira warka kan ta ji ne to ba da ta ba fa inna lil mu'minina ba ba ka sai mun ga wannan da ba da
أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون
الذي وأنهم أجدهم كأنه السامر نكر وجهه sakamako sun kana raye kamar yadda aka gama su da su ganin mummunan sakamako ranar yakin bada a farin na a nan yanzu su yi don muna da iko da gama su da mummunan sakamako sun kana raye
أستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم Wannan da ya nuna da yi kokarin zai yi koyi laika game da abin da aka yi wata ba da kuma da kuma innaka ala zalim lokaci saboda kana son zaman ki madaidaici wanda ba mu kokarin ko a shi ne
وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون wannan kan shi ya Qur'an da duk da mera wallahi saukar da shi da yare ka da larabci da saukar ba da Qur'an zikirin laka saukar sanya ne gare ka wani kaunuka da mutanenka ji da zuwa biyu kurbaniyar saboda saukar Qur'an da yarensu kenan dukkan su larabawa an saka darajar su wanda da an saukar da Qur'an da turanci da turawa aka gare da su da an saukar da yaren yallaci da hanyar da aka gare da su da Qur'an da hausawa ka zo kanta da wannan a Qur'an da an saka darajar hausawa da wannan a Qur'an amma da aka zo kanta shi da yaren larabawa sai ya zama hakan shi ne ɗaukaka gare su wa zaubatun a nuna amma dai za a tambaye ku ranar yara arziya da haƙƙin ranar da haƙƙin ranar limati na haƙƙin wannan ni'ima da aka ɗaukar kuma tsohari kun gudu ce ko kuma aiki da ita
واسأل ما أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آيات يقبلون
ita wata aya ta ɗauke ɗaukanu ta ɗauke ranar garin islami da wanzu ana yin islami da islami sannan kuma da duniya an dawo da ita an ɗauke da ita a lokacin da za a kuma suna yanayin islami da islami Allah ya tara mu dukkan annabawa dubu ɗari da dubu ashirin da dubu hudu sannan a malakar rinu yan kiran sallah da yan kiran sallah sai aka ajiye ya kama sannan a nan da zama yake ina fara wa Allah a ce a mai tsaro da awar bashari ya shiga gaba ya yi mashi ko kuma ina sa ran a annabi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ya dace a cikin annabta a ce mai kuma ba ko kuma annabi ran da hadisi da labari ya zama ba ko kuma Musa kalimar lahi mai magana da Allah ya zama ba ko kuma annabi Isa da kalimar lahi ya san shi ne zai yi masa لكن يتقدم يا محمد أن محمد في الحجرة وأن ولا نزل كما دعنا عليك الجفاء يمكن لا يبان يا ضل يسان لا سيأك شيء وأن من أنزل الله قبلك يهودا وأسنا كالمولي نشوى أنه غير من الله نصارى سنة شوى أنه نسان الله ثم لا يبان شوى أنه غير من الله da kuma waɗanda ka bauta ga wani Allah ga annabawan da ba a yi an tsara ba wa almar Allah na ƙaunaka waɗanda da muka aiko ga bayanka wasan to ka zaɓe su an an lari nuna ba ma da ala hasan shawai mu in ji Allah nuna abin da ya rasu shawai mun san kanta ala hasan wasu kuma ka yin nuna zai wani Allah yi wa nuna da mun ka wani yin yi a wata wata Allah ba sai an rikita فتوبه ثالثا قوله رسول الله فقال الرسول كما قال رسول الله لم اشك والله ما نقول لم اشك بل يقول التوبه ولا اسال كما ذكرت الله ثم الى دين الله بل يزيد عليك من الله ولا يزال عباده الكفر الله يزيد عليك من الله
ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين ita wannan aya ita kowa sun koyi zama yanke da faɗin cewa ana ganin annabawa bayan da wasu tun Allah ce wa alman arzan na kaunaka ka tambayi waɗanda wanka aiko ga raninka in da mutum yana da hankali to wani tambayi aka ce annabi ya yi in bai da annabawan gaba ana cewa tambaye mu to an na tambaya da su shi kuma wannan annabawa sun zai da kuwa ko da kuwa ba in dai har an yi mutum ta ruwa to an za ta biyo ya aka yi kuma aka ce sun taɓa mutuwa ko an kashe a tambaye su an fa'ida tambayar wanda bai da rai. In ko suna da rai ne an ka tambaye su an kashe a tambaye su. To rashin hujja ga mutum ta cewa bai yi ana ganin annabawa ba bayan sun rasu. Har a ce ma ni da ƙarin shehu jami'in sauransu wani na ruwa ga bai da annabi an zurga zo da ita. Akwai mamaki cikin wannan. Abin da an tsara mamaki. Mutum yana tare da abubuwan da ya yarda waɗanda hadisai na annabi ba za a yana cewa ya rabe da annabi wanda a yi fasul rami ya zo aikin hajji ya rabe da annabi rani ya zo aikin hajji ya rabe da annabi rani ya zo aikin hajji a ƙarshe wanda ayar ta nuna an tara mai annabawa an ce ya tambaye su a cewa a tambayi waɗanda muka aiko gabanin zuwanka to tun da har an ba da jini a tambayi waɗanda an ka aiko gabanin zuwa ne ɗayan biyu ko dai an ce annabi sallallahu alaihi wasallam magana ga wanda ba ya ji ba ya ji shi ko hankali bai da haka in ko yana jin su yana ganin su to ni ya bambanta annabi ya yi waɗancan annabawa bayan zuwa su ana rubuta mutu ya haɗu su amma shi in ya rasu ba za ka shi ba shi an ka ce ya tambaye su to ya ba a shi da aka tara mai su ya tambaye su kuma da shi shi da wacce da in zuwa su yana iya ganin su amma shi in ya rubu wani ba zai samu gani ne ba don haka waɗanda suke da takaitaccen fahimta a irin nan su sani dawowar annabi Muhammad a duniya ɗaukaka ce daga annabi kuma dawowar annabi a duniya ɗaya annabi ya yi gaba ai kai da aka da shan da kai kai gaba mai waka zamanin jahiliya yana cewa wa a ran ilima laifin da kai ne annabi da ta zama mai kalmar da kowa ni ina da wata wata ne a cikin zuciyata cewa duk sanda an ka ce shugaban ka ya wada kanta da kai yau da kanta to kishiyar ta ko duk sanda an ce mai gidanka shugabanka ya ɗaukaka to kai kai gaba a nan ne bari ka san ɗarika duk lokacin da an kai wani abu aka wani wani abu da ta Allah ya ƙara shi wani tsawa saboda duk sanda ya yi wani ci gaba ko da shi gaba wani kafa cewa Allah ya ƙara shi wani tsawa ita ce wannan kalma duk sanda ya ƙara daraja to duk kuma ƙara daraja hakika mun aiko a nan muna da ayoyin ila da kauna zuwa mun karbi da kauna wannan jini da jama'a da kauna a cikin su ne kuma ba a ga inni rasulun da alamina yake da ma yin kawa da kauna ni ba manzo ubangijin duniya ne ba shi daya gabacin da da yammacin da
فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يرعبون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون
amma duk wata ana guda ta lokacin zuwa ta biyu من آيات من آيات الأذان دك آيات الأذان الزروة كالطومان كالمروان وكذا كشمولة وعلي وإن إن كان بيان ولا كلام حقوق إن كان بيان ولا كلام حقوقك إن كان بيان ولا جيل الكل ولا حقوقك فكل ما أعلم بدرجة كذا وما رأى da ayoyin da suka biyo bayan ruwa da gaba duniya sab'at ayyamin kwana bakwai kullu yawmin bi ayatin kowane sati za a wasu aya guda Allah ke ba mu taɓa taɓa mana wani aya guda ba ba ce wacce za ta biyo bayanta a gaban ita mahi girma ko ku a gaban ita mahi tsanani gare ku min ummi ha da ya wata gabata alhamdulillah asa matakin farko an gwada wa kayan da ƙwarin asa shi ne wanda ya fi girma wani wanda da an gwada masa hannu mai haske ya sa hannu cikin wani riga aka yi kada shi يقول ما من حقه يا كبير شنك من كبش يقول على يعقوب wanda mai hulɗa wanda ka canje duk abin da kuka kasa wannan baya mun gama su da zuwan baki wanda in kana kwance kana fama sai baki su haikar da ta tattau da kayan da kyau ka baka wata mun gama su da jini shi kuma wannan jini shi ne wanda idan bakin da aka san kima ruwa da suka shan ruwa sai ruwan su zama jini ga abubuwan ba wanda an wanda aka wasu da ruwa sun ja da ruwa amma idan ka kalli da wani gari da za su yi ba ruwa sai ya wani har da kai ga wasu jiraya har aka kai lokacin da da kasta da ce da aka kalli da wani jiraya da Allah ke kwari wannan da hannun ke zuwa ga bakina sai da ɗaya kwari da zuwa ga bakin kwakwalwa shi ga ga hannunta ga taruwa da ga baki sai ya kuma baki har da kai ce Allah ko tsara baki in suka shiga baki ke zuwa cikin bakina sai ita aka yi zai da gurbai ma sai ka tsoma cikin bakin mai yawa suna da kyawar suna tura sai ka gura ne to amma duk da haka da tsare da aka tura hau gurin da za ka rarrabe wa ɗauki ba da mai da kuɗin ku zinari da abubuwa an da zai zuwa karɓar duk wanda ba da zuwa shi koyi ayoyi ne guda tara shahararwa kun ganta tana da sun sai zuwa ga wata aya in ta biyu ta kota da mai girma da faruwa sai da kuma wa Allah Allah da kuma kawo duk azabi da kuma azabi ke da ke da la Allah ya kula wai duwa ga tsana wanda Allah subhanahu wa ta'ala ke yi ana nan da shi dan adam dai ne an mai wata aya to da kuma to kada Allah cikin mutiya za a yi da wata ana zuwa yi a ƙarshe na yin ayar da kuma gaba ɗaya da zuwa ba wa an zuwa da wata sai a sa kawo wani cikin ƙasar da ani da waɗannan jaru kayayi da dama liyar jiwu an koyar don su tsawar da wani kayan jiwu.
وقالوا يا أيها الساهر ادع لنا ربك بما عقل عندك إننا لمحسنون
وقالوا لموسى سيدنا شمع موسى عليه الصلاه والسلام لما راوا العذاب وان نزول العذاب ان نزول العذاب يكون هذا دون كل نزول العذاب وان تكون تكون وانا كلمه يا ايها الصائم يا كي وانا ولي العالم الكامل wanda ke mazalin cikakke nan bayi ba nan ba mai sihiri kuɗin ba yawa alimin kamilo malami gwani da sihiri saboda kuma ya sihiri ba illa wace saboda kuma ya fir'auna ka mulki da kuma masu to ya ka zaɓi annabi wanda tashi wani zaɓi tashi na da samu da suka ce al'alimin kamilo gwani a cikin sihiri har ma wani mutum da kuma da yanzu ke gaba wani ƙarfin lura. In kun girma mutum, sai suna kuma tsaron da shi. Da suka ce ya kai da wani fili, na ba ta jin mai lura, jirin ma wani ƙarfin lura. In ta ma'aurin su. Isi ya ce na lura, saboda suna wani cikin wajen buƙatar abin lura da wani kamar Allah Allah ya yi. Sai suna kira wani fili. Wani lura da baka. ubangijinka tun da kai ka jin maganarka da za a yi rintaka na abin da ya saba maka min kan su azari din kawai ka rayu azaba da ya yi mura to roƙi ya yi inda da mota mura wallahi za mu shiryu dukkan aya tana fara da ranar abinci har yi zuwa wani abinci da masarri idan ana gudu ya addu'a sai a yayi da bala'i sharar kayan zai zamna cikin lafiya a wata rura sai kuma idan suka gudu shi da kuɗi na da za a ga da za a aya su da yana har su aya ne ga gaba da rura ta suka shuɗe ba a ne su ba ta ruwa ba ba ka fi su ba
فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكرون wannan ma da shawara da wani azara ana ce da muka yaye da kafirai na annabi cewa wallahi da in ka shauka annabi ne da da wanda nan na duka wanda nuru nan na ba da wani Isra'ila wallahi in ka bar kawai Allah a kai na farko ya za mu imani kai wanda nuru nan na ba da wani Isra'ila ko na mu da kan ma ɗan uwa ka yi maka ce wa wani da Allah ce fara ma ka zama a wani azaba da muka yaye mu da wannan azaba sai bayan sai ke zamu nan ku kuma sai ka suna da wani alƙawarin
ونادى فرعون في قومه قال يا قوم يا ليت لي ملك مصر وهذه الانهار تجري من تحتي افلا تبصرون ونادى فرعون كان فرعون زي شيئا امتحان شائفا في قوله أشي جماعتين جماعة كوتا يا تاري كوتا فرعون قال لك يا قوم يا قوم متعني ألم تجدون كوتا شبابية شبابية قبل مصر الله ألم تعلم كوتا بنية سبية في مصر الله وهذه الأنهار كما أن القرآن النيل القرآن المالية da rahoton da ta wurare ana rone-rone da ayoyin ta da matsaloli ta kwaron niko ta jiri tana gudana nita cikin niko na duk wanda zai goma da ya ja haraji duk wanda ya haraji ni aka kawo ma a nan da kudi har da alhari ta jiri ta ci wannan kwari masu ba gudu a ƙarshen dana ta an yi hada da kuri ƙarshen gaban gata aka ba su da yiwuwa a cikin ƙirarci ba su mawa da girma na da ruwa na ta sai wani ya ce zai ba ni ke kanon ba Allah. Allah Allah Allah Allah ya kyautu. Yau sai da yana alfahari da shi da Allah. Wallahi na harka ai ba ce ba. Na farko da shi da ruwa. Ko da shi ko da ba ne ba. Wallahi umaru da tsari halin. sai da wannan bayan ya zama halifa za ka yi sai a gurin da tsaro an wace ta kaya ba na shi kawai da tsaro an wace ta shi ya zama jagora ta kan gida ya zama shugaba sai da kashe da kafin shi ne wani da tsaro da tsaro lamma ku da lokacin da ya yi zama da cin gari da yaki da alaƙa sosai yi kawai da ya kuka gari da ya kuma da garin misira yadda yin tsare-tsaren misira kayan da ke haɗu yin karfafin da ke mutu haɗu ya a kuma haɗu ƙaunu wannan garin shi ne garin da kayan yin karfafa daga alfahari da shi yana cewa shewar kamar su da ba a kuma ba rage ga wannan kwanci ba ka shi na kuma gudana ba Istiqalla, istiqalla, inda kare ya yi karanci musamman ilimi daga nau'in fir'aura yau da min ilimi fir'aura wannan zai kuma yana wulakanta wannan abin da fir'aura ya girma ya koma sai ya ce wallahi na yi da Allah za a roma mai ganta banda bukata ga garin da fir'aura ya wani shi wanda aka tura kayan amur dan aro ya zama wanda gare ka da aka ci garin da yaki sai da umar ya ce ya naɗa ruwa ɗaya daga cikin sahabbai sai da kai ba ta gari sai ce zan je garin da kai shi da aure ga albashi da shi to na ma ta ruwa garin ba su da bacci gari wallahi ban shiga ta na ma ta dubiya ban da ba ta koyi ga garin da kai shi da aure ga albashi da shi
أمن خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين
shi ne wani abin da ke cewa ya wani ya kuma mutane a laifin yi wani kultura sai da yi haka wannan kalma sannan da ya ce an ala hanyar da na hada da shi wani bashira a jini mabayi na ni da aka kultura a jini mabayi na ni da aka gaba shi da ni da wannan allabi wa bashirar wanda ya yi wadatatacce kalma a bai ala hanyar yin mora ai na yi mota ba ta karbe ko mota hajiro ai mota da ga cikin rana da cikin mai rauni lai mu in baro da wani ba ya da ɗan hannu yin ba da mutiya kare da ke al'ada su ga wake da turawa wala ya kawo biyu ko bai iya bayyana magana in an zo da bayani biyu ko rashin cikin saboda ko ya ga Musa wai daga Allah ya arbai me zai hana ɗauki a zaune a zaune dan hannu min zaune na dinari in ka da kare da haka gobe lima zan yi kuɗi da wani me ya ba da zai na shawarar ba a yi ga alifu dukkan sarki da duka wani babban mutum yana sa ɗan hannu min zaune na dinari ko na abu ba Allah ya bari ko haɗa ka lalle wannan fasara ce. Shi da Allah ne yi a baro, a cikin hannu a gaban hannu. Shi ba a yi wanda a bai da hannu ba. Auda hannu ba hannu ba ya Ko ko in ba a bashi abin duniya ba. A rawar da ma annaba da duniya kamar yadda annaba su ka ba ta ba a ba su dinari da hannu ba ga wani to za a ba wanda ya gani. Ai ba ya kuma kullum ba wani mu'minina suna kwamuwa sai hallar da suka zara gida ne zai zama ya zama da haka da kukun kuma ma'ana bayyane to inda yana da haka yin aiwa a daga da ke yawo ba tare da rasu ba kuma zama da rasu ba shi ne albarka don ana kuma da wata ala ya sanya ba kowane ɗan ƙasar mala'iki kiraman kafirina ya ana mura masu ƙarfi kuma da akwai mala'iku dama da shi da hawan da shi saboda ɗaya da saboda ka kawai na rubuta duk abin da ka aikata mai kyau da mara kyau sannan kuma a sama da kuma kuma ga wanda yake da baya da yake suna kare ka daga dukkan wata matsala ko wata cuta wanda Allah subhanahu wa ta'ala bai kare ka ba illa ga yake wanda su kare ka to idan su kuma da akwai abin da an rubuta ya shahe ka sai wanda zama da kuma su jari
فاسترق قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين فاستحق فرعون فرعون استحق يا قلب تستحق لنكم وهم متعينين فأعطوه فينظر الكلب عليه أين أعود إلى الجيل فكر يا كلاب الروح فلا فاستجابوه الكلب فكتبوا الموتى وكتبوا الموتى إنه شيء فرعون كانوا قوما wanda wani mutane ba da gida ba ku kai an haji ya ba ki bari mun yi bai ba Allah da yaya
فلما أصبونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين yau na abubuwa da kuma muna taro da Allah in ta kwanza ne mu sai muka zama taro ba da wani rawar almarina muka zama da ruwa shi da shi koro koro فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين
mun mai da kaji da kaura da wani suke tare da su salaman shi da ɗan mota da ɗan zawon ka a zawon mara mun mai da su da mota da an sun riga ko shi ne wani suna kuma suna abin mara da zai ga shi da a wani zai da ko wani a kuma a sun da kuma da ahiri da ga wasan da su wani baya wani kawai da zai sun zama abin mora da wa'adi ila wani da ji da zai zara kiyama صدق الله العظيم
Allah ta ta rahai. Ile ba amina lazumi naira ɗari uku Allah shi gafarta ma ya kai shi amina lazumi. Da Malam Ibrahim ke da ɗan gawo ila majani da na zama lafiya da haka ya bakin masallaci amma direba Malam Alu Gorawa. Mari da ɗan sassa da hajiya ko ne bakin masallacin Juma'a da biyu. imamu bayan koli da taifin layi kan insha Allah ya gafarta musu. Bayan ya amurka da ɗan daga na da kawai a wakilin ajiyar na aiwa a gaba na ba na ɗan dama wa ba na tsarawa ina ba alfarbikin a ba ta yaro kuna bi ba ta
Allah Thank you.